بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi sha takwas ga watan rabiul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha tara wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan july 1998 a sheikh muhammad nasir din albani ya hafizahullahu ya ce ba'dal wafati bidiyo'i waɗanda mutane suka kirkiro dangane da jana'iza amma game da al'amuran da suke faruwa bayan mutuwa ma'ana bayan da ya kawo bidiyo'in da mutane suke yi kafin mutuwa sai kuma ya ce to ga bayani akan bidiyo'in da mutane suke bayan an yi mutuwa السادسة بدعة تشد قول الشيعة مغانا دا شيعة سكي تيوى الآدمي ينجس بالموت إلا المعصوم duk ɗan adam wai in ya mutu to ya zama najasa sai dai ma'asumi abin da suke nufi da ma'asumi gashi a ƙasa yace ya'ani a immata shi'a wato suna nufin limaman shi'a su ne kawai in suka mutu ba su zama najasa ba fa innahum ya'taqiduna fihim al-isma saboda su shi'a suna kudurta cewa limaman nan nasu ma'asumai ne ma'ana kamar yadda annabawa suke ma'asumai daga wani kuskure ko wani zunubi to haka waɗannan limamai nasu guda goma sha biyu wanda na ƙarshen su shine al-mahdil muntazar irin mahadidin da suke saurare ba irin mahadidin namu na ainihin musulmi ba sai a sama kuma sai ya ci gaba da cewa wa shahidu aka nan wanda ya mutu wa shahada wa man wajaba qatluhu da kuma mutumin da aka ya wajaba a kashe shi ta hanyar wani haddi ya hau kan shi fagtasala qabla qatlihi sai yayi wanka kafin a kashe shi fa kutila sa'an nan aka kashe shi to shi ma wannan bai zama najasa ba in kuwa duk ba waɗannan ɗayan uku ba to duk wanda ya mutu najasa ne fa kutila lidhalika sababi bi ainihi sai aka kashe shi saboda wannan laifin da ya yi aka kashe shi bayan ya yi wanka to wannan ya zama ba najasa ba amma in ya zama ainihin mutum ba ɗaya daga cikin limaman shi'a ba ba mutuwar shahada ya a filin daga ba sannan ba hukuncin kisa ne ya hau kan shi ba aka kashe shi bayan ya yi wanka to wannan mutum najasa ne unzur al-hadith sani yace ka duba hadisi na biyu min al-mas'alati al-wahida wa salatina daga karkashin mas'ala ta 31 السابعة بدعة تبقى الشيخ الألباني إخراج الحائض والنفساء والجنوب من عنده fitar da mata masu haila da masu jinin biki da masu janaba daga wurin ainihin mamaci da zaran mutum ya mutu sai a ce to wance kina haila tashi ki fita wance kina da janaba tashi ki fita wani kana da janaba tashi ka fita wance kina jinin biki ki tashi ki fita to wannan ma bid'a ne to kaga dama kamar yadda ya fara faɗa mana a farko farko ya ce duk wata bid'a da ya faɗa ba tare da ya ce a duba littafi kaza ba to wannan daga abin da Allah ya fahimtar da shi ne na ilimin shi ya gano cewa wannan bid'a ne to kaga shine misali kamar wannan kaga da ya gama bai ce duba littafi kaza ba to wannan ya nuna ijtihadin kanshi ne kamar yadda ya faɗa mana asamina bid'a ta takwas tarku shagali mimman hadara khuruj ruhil mayyit tarku shughuli mimman hadara khuruj ruhil mayyit hatta yamdi alaihi sab'atu ayyamin barin ainihin yin shagulgula na yau da kullum mutumin da ma'ana mutumin da yake halarce har ran wani mamaci ya fita sai ya ce to shi wannan ba zai ci gaba da yin shagulgulan shi na zuwa neman kuɗi da harkokin shi na yau da kullum ba har sai kwana bakwai ainihin sun yi to wannan bid'a ne ma'ana kana zaune kuna jiyawa na ko ka je gaishe shi sai Allah ya ɗauki ran shi sai ka ce to tun da dai har an ɗauki ran shi kai kana zaune a wannan gurin to kai bai halatta ka ci gaba da zuwa kasuwa da wasu harkoki naka ba har sai kwana bakwai to yin haka bid'a ne المدخل yace ka duba littafin al-madkhal libn al-hajj na ibn al-hajj a cikin ainihin mujalladi na uku shafi na 276 zuwa 277 at-tasi'a bid'a ta tara fa itiqadu ba'dihim anna ruhal mayyit tahumu hawla al-makan alladhi mata fihi aqida da wasu suke da ita cewa wai ran mamaci yana ta kewaya inda wannan mamaci ya rasu daidai inda aka ɗauki ran shi yana kwance ne akan gado ko yana zaune ne ko wani hali to wai daidai wannan wurin ran zai zo ya ta kewaye wannan wurin to malam yace wannan ƙarya ne bid'a ce al'ashira bid'a ta goma ibqa'u sham'ati 'inda al-mayyiti lailata wafatihi hatta subh a bar fitila tana ci a ainihin wurin gawar mamaci a daren da ya mutu har ainihin wato gari ya waye to wannan ainihin bid'a ne ma'ana gashi ya rasu yau da daddare madadin kawai in wanka ne sai ku yi mishi wanka ku kintsa shi ku sa shi alkafani sai ku kulla ɗakin to amma a ce shikenan bayan an gama haɗa shi kuma za a ainihin zo a zaunar da wata fitila a wurin tun daga dare har wayewar gari to wannan ainihin bid'a ne dan me za a kunna mishi fitila mamaci ba shi da buƙatar haske wannan haske na fitila me rai ma aka ce in zai kwanta ya kashe fitila da daddare balle mamaci a kunna mishi fitila to wannan kunna fitila da za a yi wagawa har gari ya waye to bid'a ne al madkhal yace ka duba littafin madkhal mujalladi na uku shafi na ɗari biyu da talatin da shida to abin mamaki shine malaman malikiya na daga cikin malaman da suka fi kowa faɗa da bid'a a duniyar musulunci ga wannan littafi mai madkhal babban malami ne kamar shekara ɗari takwas da suka wuce Allah ya mishi rasuwa mutumin ƙasar Masar ne yana bin mazhabin malikiya faɗa da bid'a a wurin wannan mutum babu ainihin sassautawa ko ɗan yaya littafi ya mujalladi hudu yana faɗa da bid'a ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya har ma wannan littafi yana daga cikin littattafan da Shehu Usman ya dogara da su a cikin littafin shi Ihya'us Sunna to amma mu yanzu sai ya zama malikiyar yanzu ta Najeriya kamar ma babu wanda ma ya fi su sha'awar bid'a amma malikiya duk inda suke malikiyar andalus ne su ibn wadah al-qurtubi su al-imam shatibi su al-imam al-qurtubi da makamantan manyan malamai haka fada suke da bid'a amma mu kuma sai ya zama malamai daga cikin yanzu musamman malaman Najeriya malikiya kamar su sun fi na'am da bid'a ma har ma an waye gari ba yan dariƙan ba yan izala ba ma mutane ba ma su san a yawaita magana akan bid'a mun fahimci wannan da ke ko to wallahi wannan sharri ne lalle bid'a sai an yi magana akan ta sannan addini zai gyaru bahaushe ya ce barin kashi a ciki baya maganin yunwa wannan sallah azhar da zaka zo ka yi ta raka'a shida to ta bata wannan hudu ba wai za a ware hudu din bane sa'annan a rubuta maka ladan ainihin guda hudun wancan a rubuta maka laifinta daban a'a duk sa'an da ka kawo bid'a a cikin aikin sai aikin ya ainihin rugurguje jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya kiyaye الحادية عشر بدأت قوم شاء وضع غسن أخبر أخبر في الغرفة التي مات فيها أصاروا ونطن يليشي أأجي أتاكين دمامتي يموتو to yin wannan bid'a ne wasu suna yin haka ɗakin da wani ya rasu sai a tsaro wani ɗan ya reshe sai a aje shi har zuwa san da ya bushe sannan a cire shi to wannan bid'a ne asaniya ashara bid'a ta ainihin goma sha biyu qira'atul qur'ani inda al-mayyiti hatta yubashara bi ghaslihi a lokacin da wai mamaci ya rasu sai a samu wani alaramma ya zo ya zauna yana ta karatun alkur'ani a wurin gawar har sai an zo an fara mishi wanka sannan wannan alaramma zai daina karatun to yin haka ainihin bid'a ne wasu bid'o'in ta yayi waka ce to ai ma mu bamu taba ganin su ba a a dama ai haka al'amarin yake shi wannan littafi ne da yake kewaye duniya gaba daya a yayin da kake ga wannan bid'ar kai baka taba ganin ta ba to tana nan kuma a wata kasar ita suka mayar addini kamar yadda kai ma in aka je aka kai taku bid'ar da ake a garinku a wani wurin sai ta zama bakuwa ba a san da ita ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu as-salisa ashara bid'a ta goma sha uku taqlimu azafiril mayyiti yanke wa mamaci kumba wa halqu anatihi da kuma aske gashin marashi to wannan bid'a ne mamaci in ya rasu ba a taba komai na daga jikin gashin shi sai dai in mace ce a raba gashin kanta uku a kitse a tura baya idan namiji ne a taje gashin kanshi a taje gashin gemin shi haka hammatan shi duk a gyara amma aske gashin hammatan shi ko gashin gemu ko gashin mara ko gashin kanshi ko yanke mishi kumba to wannan bid'a ne yace ka duba littafin al-mudawwana lil imam malik mudawwana ta imam malik mujalladi na 1 shafi na 180 ta kuma littafin madkhal mujalladi na 3 shafi na 240 daidai Allah ya kiyaye to kaga dangane da waccan matsalar da ya kawo akan ba mu karanta waccan fakara ba akan matsala ta shida din nan dangane da waccan wancan al'amari na shi'a inda yake cewa naqala al-masdaru sabiq yace wancan littafi wanda aka gabatar wato in ka ja faɗa haka to sai ka koma baya ka duba wannan littafi ne ya hujja da shi kafin wannan shine miftahul karama akan waccan magana da yan shi'a suka yi akan cewa in mutum ya ainihin mutu to ya zama najasa sai dai in shi limami ɗaya cikin limaman shi'a ne sha biyu ɗin nan ko kuma ya mutuwa shahada ko kuma ya waje ba a kashe shi amma sai aka kashe shi bayan da ya wanka suka ce wannan ne ba ainihin najasa ba sai ce to littafin da aka gabatar shi ya kawo wannan magana miftahul karama mujalladi na ɗaya shafi na ɗari ɗaya da hamsin da uku ya ce ijma a shi'a alaihi wai yan shi'a ma sun yi ijma'i akan haka wa huwa yu'aridu al-hadith al-mushara ilayhi yace wannan yana karo da hadisin da ainihin aka ce ka je ka duba hadisi na biyu a karkashin matsala ta 31 din nan mun fahimci wannan da kyau ko domin annabi sallallahu alaihi wa sallama bai nuna cewa mu'mini in ya mutu zai zama najasa ba abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama yace innal mu'mina la yanjisu da annabi ya ce almu'mina ya nuna duk inda mumini yake namiji ko mace yaro ko babba yana da rai ko ya mutu ba zai zama najasa ba shi yasa gawa ba najasa ba ce mu ma cikin malikiya akwai waɗanda suka faɗi haka amma kuskure ne gawa ba najasa ba ce الرابعة عشرة بدعة قوم شاهد إدخال القطن في دبره وحلقه وأنفه شقد أودغا أتكن دبرا ممتي ko cikin makoshin shi ko cikin hanshin shi to wannan bid'a ne jama'a mun fahimci wannan mamaci a samu auduga a tura ta toshe duburar shi ko kuma ta toshe ainihin makogoran shi ko ta toshe hancin shi to yin haka bid'a ne gashi a ƙasa yake cewa qultu ni Muhammad Nasiruddin Al-Albani Albani mai littafi sai nace illa fi ahwalin nadiratin sai dai a wasu halaye kaɗan waɗanda ba a rasa ba to yin haka ba laifi bane ka an yakuna fil mayyit illatun yukhsha ma'aha khuruju shay'in minhu yace kamar ya zama wannan mamaci yana da wata cuta wani wata illa a jikin shi wani damage a jikin shi haka wanda ake tsoron fitar wani abu yulawwisul kafana yulawwisul kafana wanda zai lalata likafanin wa yunajjisuhu kuma ya sa mishi najasa misali a ce kashi yana fitowa daga duburan mamacin bayan an yi mishi wanka an wanke an wanke amma yana fita to babu laifi a samu auduga sai a sa a toshe duburan babu laifi don zai sa likafanin ya zama najasa ko kuma wani jini yana ainihin ta fita daga jikin mamacin ko wani wuri da aka yi mishi operation ko makamantan haka to babu laifi a samu auduga a toshe hanci ne baki ne ko wannan ainihin wurin da haka ta faru babu laifi akan haka insha Allah to gashi a can sama din sai mu koma yace ka duba al-mudawwana lil imam malik mujalladi na 1 shafi na 180 da kuma littafin madkhal mujalladi na 3 shafi na 240 al-khamisa ashar bid'a ta 15 ja'al at-turab fi aynayil mayyit bayan mamaci ya mutu sai a ɗauki ƙasa a rinka barbadawa a idan shi wal qawlu inda zalika kuma ana barbada ƙasar a idan shi ana cewa la yamla'u ayna ibn adama illa turab babu abin da ke cika idan dan adam sai ƙasa sai turbaya to da wannan aikin barbada ƙasar da wannan addu'a da ake faɗi duk bid'a ne ka duba littafin al-madkhal mujalladi na uku shafi na 261 السادسة عشر بدعة قوم شاشدة ترك أهل الميت الأكل حتى يفرغوا من دفنه dangin mamaci suna da buƙatar cin abinci misali amma wai sai su ki cin abinci din su ce har sai an gama rufe mamacin a'a ko da an yi mutuwa ka ji kana jin yunwa za ka iya zama gefe guda ka ci abinci sannan a ci gaba da yawa mamaci wanka da sallah da tafiya rufe shi amma ka tafi makabarta da yunwa kana ganin cewa tamkar laifi ne ma wai ka ci abinci a halin da ainihin wato ake zirga zirga kai da komowa na hidimar wannan mamaci to yin haka bid'a ne zaka iya cin abincinka minhu yace minhu ka duba madkhal kenan mujalladi na uku shafi na 276 as-sabi'a ashar bid'a ta goma sha bakwai iltizamul buka'i hina al-ghada'i wal masa lazimtar kuka da safe haka kuma da yamma da zarar aka ce an yi muku mutuwa wai to in gari ya waye kashe gari ran da aka yi mutuwa haka siddan sai ku rushe da kuka hantsi na dagawa kuma sai ku shiru yamma na yi almurun fari sai ku rushe da kuka lokaci na wucewa kuma sai ku sake shiru haka za ku rinka yi zuwa kwana uku ne ko kwana hudu ko kwana bakwai to yin haka malam yace bid'a ne minhu ka dai duba littafin al-madkhal na ibn al-hajj mujalladi na uku shafi na 277 da shida as-samina ashar bid'a as-samina ashar bid'a ta goma sha takwas shaqqur rajul sauba ala al-abi wal akhi wai mutum in uban shi ya rasu ko dan uwan shi namiji ya rasu sai yayya ga rigar shi to yin haka bid'a ne wannan zaka ji wata bid'a ce da su shi'a suka kebantu da ita su ‘yan bid'a ko kuma jahilai umuman kowaye ma ya mutu za su iya bakin ciki har su yayya ga rigarsu to dama wannan bid'a ne to amma su ‘yan shi'a suka ce a'a ba a yayya ga riga saboda an yi maka mutuwa sai in ubanka ne ya mutu ko wani dan uwa naka namiji amma da uwarka ce za ta mutu ko wata ‘yar uwarka ta mace to ba za ka yaga riga ba to kayyade wanda shi'a suka cewa sai in uba ne ko dan uwa namiji ya rasu sannan ya halatta kai kuka ka yayya ga riga bid'a ne kamar yadda su kuma waɗancan ba su kayyade ba ko ma waye mutu za su yaga riga akai saboda al'ada ce ta maguzanci akwai wani ba maguje yana waka yana cewa matar shi idza mittu fa bikini bima ana ahluhu wa shaqqi alayya aljaba ya umma ma'badi sunan matar shi ummu ma'bad yace ke ummu ma'bad idan na mutu ki kuka kuka sosai gwargwadon soyayyar da kike mini yace kuma ki yayya ga riga ki iya soyayyar da kike mini kine mun soyayya 100 bisa 100 to duk rigunan ki sai ki yaga su 100 bisa 100 kenan 50 bisa 100 to sai ki yaga rabi kenan 50 bisa 100 to wai haka ya mata wasiya to maguzanci ne wannan Allah ya kiyaye gashi a ƙasa yace huwa mazhabul imamiyya a shekul albani yace wannan mazhaba ce ta yan shi'a imamiyya kama fi miftahil karama kamar yadda yazo a cikin littafin miftahul karama a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyar da ainihin tara daidai muhammad nasiruddin albani yana da muƙabaloli da suka yi ta bugawa fa da yan shi'a a cikin kasad ne da sauransu yakan ba da labari har akwai kasad musamman ma da ya fitar da fatawa ta musamman akan Khomeini ya tabbatar da cewa Khomeini kafiri ne wa billahi tawfiq sannan akwai fatawar Muhammad Nasiruddin Al-Albani tana nan rubutacciya har rubutun hannun shi ni ina da ita akan ainihin tabbatar da cewa Khomeini kafiri ne duk wanda yake so zai iya zuwa ya photostat ko kuma a daukar mishi ainihin kasad din yayi cikakken bayani da bakin shi sannan kuma da alƙalami ya rubuta dalilan da ya sa ma ya tabbatar da cewa Khomeini din kafiri ne jama'a mun fahimci wannan da kyau Allah ya shiryar da mu to gashi yace unzur al hadith al mutaqaddim ka duba hadisin da ya gabata fil faqrati ba a karkashin gaba ta ba sa'annan kuma jim min al mas'alati thaniya wal 20 karkashin mas'ala ta 22 التاسعة عشرة مسألة تقوم شاترة الحزن على الميت سنة كاملة mutum ya zauna yana bakin cikin an yi mutu an yi mishi mutuwa shekara ɗaya dindin shekara ko mace ta zauna tana ta kaba shekara ɗaya dindi la taqtabibun nisa'u ya zama mata ba sa sanya ainihin ba sa yin kunshi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun fahimci wannan da kyau ko ya zama ainihin mata ba sa yin kunshi mata su ki yin kunshi har tsawon shekara guda mace ainihin ta ki yin kunshi saboda an yi mata mutuwa fiha bil hinna ya zama mace ba za ta yi kunshi ta yi amfani da lalle ta yi ado ba wala yalbasa siyab hisan kuma ya zama maza da mata ba sa sanya kyawawan tufafi wala ya tahallana mata ba sa yin ado su gyara jikin su su kwalliya mace ta zauna saboda an yi mata mutuwa mijinta ne ko wanta ko dan uwanta ko wane ne shekara guda tana bakin ciki tana ta kaba ko kuma namiji ya zauna shekara guda ina cikin alamar bakin ciki saboda an yi mishi mutuwa to wannan bid'a ce fa idan qadatis sanatu wai idan shekara ta kare amilna ma yu'hadu minhunna min an-naqashi wal kitabati al-mamnu'i fi shar'i shikenan shekara na cika kuma in aka ce yau za ta cika shekara guda da gama bakin cikin ta kabar mijinta ya mutu to duk abubuwan da ta saba yi waɗannan mata suka saba yi waɗanda ike shari'ar musulunci ta hana su abin da ya shafi zane da rubuce-rubuce a jikinsu wanda shari'a ta hana su sai kuma su dawo suna yi irin wannan kalangu ne za a yi biki a yi mata kalangu za a yi mata kadangarwa a hannu za a yi mata menene duk irin waɗannan abubuwa shari'ar musulunci ta hana ya fa'alna zalika waɗannan mata sai kaga suna aikata haka hunna wa manilta zamnal huzna ma'ahunna da su matan da aka yi musu mutuwa da kuma ƙawayensu masu yi musu bikin taya baƙin cikin mutuwa wai sammuna zalika bi fakkil huzni wai suna kiran wannan fita ta kaba to malam yace yin haka bid'a ne asalin ita ta kaba a musulunci shari'ar musulunci da ta same su suna yi shine mace a zamanin jahiliya idan mijinta ya mutu to inda labarin mutuwar ya zo mata anan za ta zauna sai ta kai baɗi yau sai ta shekara dindi za ta fita daga wannan ɗakin tana ɗakin ƙawarta ne tana kicin ne tana ban ɗaki duk inda labarin mutuwar mijinta ya riske ta to nan za ta yi ta kaba haka za ta zauna da wannan rigar shekara guda ba wanka ba wanki ba canza riga kashi da fitsari sai dai ta yi a zo a kwashe anan amma ba za ta fita ba haka dokar jahiliya ta ce idan shekara guda ta cika to za ta fita ta kaba sai a kamo mata tsuntsu da ran shi sai ta makale shi a tsakanin farjinta da ɗoyin farjinta da sirkaki ya bugi wannan tsuntsu har sai ya mutu sannan in ya ta fito da shi ya yi mushe to shikenan ta fita ta kaba kenan to wannan bid'a ne da shari'ar musulunci ta zo domin kullun ka'idar mai da'awa shine in baka iya hana mutane barna duka to rage musu da shari'ar musulunci ta zo aka lura cewa hana su waɗannan abubuwan tashi ɗaya to ba zai yiwu ba sai aka kwashe bidiyo'in kai sai aka ban musu cewa to ba laifi su ci gaba da yin ta kaba shekara ɗaya amma irin wannan maguzancin da suke su daina don haka za ki zauna za ki gyara jikinki za ki tsafta da sauransu amma shekara ɗaya sa'an nan daga baya sai aya ta zo ta sake sauka sai ta shafe waccan ta ce to yanzu ta kaba wata hudu ce da kwana goma don haka daga yanzu dokar kenan macen aka yi mata mutuwa mijinta ya rasu to wata hudu da kwana goma in kuwa ba mijinta bane ya rasu ubanta ne ya rasu ko wani dan uwanta to an ba ta damar ta zauna ta kaba wato nuna damuwa da bakin ciki tsawon kwana uku kamar yadda hadisin bukhari ya ruwaito daga ummu habiba mata annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka zo mata da labarin mutuwar babanta ko kuma mutuwar dan uwanta matar annabi sallallahu alaihi wasallam bayan kwana uku sai ta ce a kawo mata tandun kwalli aka ce me zaki da tandun kwalli ta ce wallahi ba ado zan yi ba ba ni da buƙatar ado amma sai dai naji annabi ya ce kada mace ta sake ta wuce kwana uku tana cikin nuna bakin ciki da damuwa game da mutuwa da aka yi mata in dai ba ainihin mijinta ne ya mutu ba mun fahimci wannan da kyau ko bari ne da nan jama'a mun fahimci wannan da kyau saboda haka matukar ba mijinki bane ya rasu to shikenan kwana uku na cika to da nuna bakin ciki da damuwa da rashin tsafta to sai ki ci gaba kuma sai ki ci gaba da yin abin da ya halatta miki waɗannan damuwa sai ki fita amma in mijinki ne to zaki zauna ta kaba ta kaba din nan in kin zauna bai halatta miki ki fita daga gidan mijinki ba amma kai da komowa a cikin gida da kika saba zaki ci gaba amma in buƙatar fita ta kama ki na abin da ya zama miki babu makawa to wannan fa babu laifi zaki fita babu laifi mace tana ta kaba dan ta fita ta je ta ji wa'azi dan ta fita ta je makaranta babu laifi matar da ya zama mijinta ke ɗaukan nauyinta ku ƴan uwan miji yanzu ba za ku ci gaba da iya ɗaukan nauyinta ba babu laifi za ta fita ta je ta saro kaya ne ta zo tana sayarwa a cikin gida ko kuma za ta je gona ne ta sassaƙo wasu abubuwa ta sassa ba ta zo ainihin tana sayarwa saboda hadisin sahihi muslim wata mata da mijinta ya rasu za ta fita za ta je za ta sassaƙo dabino za ta saro dabino wanda take zuwa tana ci kuma tana sayarwa ta samu hanyar rayuwa sai wani malami ya ce mata faufau bai halatta mata ta fita ba aka yi juyin duniya yake iyakar fatawar duniyar kenan to to yaya me zan ce ce ai iya inda aka tsaya kenan ba yadda za a yi ta ga to wannan fatawa ai kisan kai za ta yi duk a lokacin eh duk wanda ya haɗu da wani ɗan takifa malami ya bashi fatawa ba ta mai ba sai ya ketare shi ya tafi ga manzon Allah can da rai yaushe za a tsaya wani abin nan sai ta taho tankis ta zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake a'a ki fita mai yiwuwa ma cikin wannan dabino da zaki saro ki yi sadaka ko ki sadar da zumunci a cikin shi ki yi wa dangi kyauta babu laifi akan haka to daga nan aka fahimci larurar da ta zama wa mai takaba dole to za ta iya fitar da ita amma wadda ba dole ba to kada ta sake ta fita sa'annan abin da mutane suke cewa wai mai takaba za ta zauna a ɗakin mijinta tana kallon gabas kullun diman da'iman gabas wannan ƙarya ne bid'a ne sa'annan a ce ranar fita ta kaba ba za ta yi bacci ba za ta zauna wasu yan tsofaffi suna kewaye da ita suna salati suna falaki suna nasi suna abubuwa da ta yi gyangyaɗi haka su dungure ta tafarka wallahi wannan kun cuci mai ta kaba bid'a ce ku batta ta bacci ta min shari babu wata atamfa da za a ce za a dinka atamfa gobe za a fita ta kaba babu wani bikin fita ta kaba babu wata sadaka babu wata addu'ar fita ta kaba mijinta yau ya cika wata hudu da kwana goma Allah ya gafarta mishi tana da bukata aure sai a daura mata aure zuwa azhar amma duk wasu bukunkuna babu su ku haƙura in kana son biki shagali kake so ka bauta wa Allah sau da ƙafa Allah ya kai mu kiyama ka gani duk abin da kake so dai ba haram bane a aljanna Allah ya tattala maka irin shi yace inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun yace yan aljanna yau akwai shagali akwai abin nan mukafaha mufakaha akwai cin 'ya'yan itatuwa da raha da dariya da annashuwa ba abin da kake so kenan ba a more to wallahi akwai amma sai ka haƙura da nan amma ke ce yau gidan biki ke ce gidan suna ke ce yau gidan kaza ke ce gidan kaza to lallai in baki hankali ba to kina cikin azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya kin gama morewa ki kakab a duniya jama'a an fahimci wannan da kyau ko to wannan matsala ta farko kenan sannan matsala ta biyu dangane da zane zane irin wannan da mata suke a hannayensu a yi mata kadangarwa a yi mata menene duk wannan zane haramun ne addinin musulunci ya tsine wa duk wadda ta durƙusa aka yi mata kuma addinin musulunci ya tsine wa wanda ya zauna yake yi wanzamin ne da ke yi wadda ta zauna baki ɗaya tsinuwa ta zo daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Allah ya ce Allah ya tsine wa mai zane da wadda ake wa zanen to ma'ana wannan hadda shaushawa irin uku uku ce ake irin bille ne fashin goshi ne na bari bari ne da wanzamin da wanda ya sa aka yi wa ɗanshi duk baki ɗaya manzon Allah ya tsine musu abin da yake akan ka karkai wata wata maguzanci ne kai istighfari kawai amma to ya za mu yi mu ma ka ce astaghfirullah kawai ka kai girman kai Allah baya son girman kai wani kayi laifi ko bahaushe ya ce matan na tuba ba ta rasa mijin aure wani eh abin da kai din nan ba daidai bane sai ka ce Allah ya yafe mana shikenan ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat dil saban Allah da kai a da ya nuna ashe ba da gangan kai ba kuskure ne baka sani ba sai Allah ya markade shi sai kuma ya zama lada sai ya dawo cikin lizamin ka na dama to amma to ya zamu yi abinda muka gada iyaye da kakanni yaro in ya bata ya baya a gane shi to shikenan duk waɗanda ba su da zane din nan sun bata ba za a iya gane su ba wallahi babu kyau akwai mutane masu taurin kai har yanzu suna ci gaba da irin waɗannan zanunnuka duk wanda ya yi istighfari amma manzo Allah ya yi tsinuwa haka waɗanda suke ƙarin gashi da mai ƙarin gashin da wadda ake ƙarawa da mai yin ainihin abin nan tafalluj a je a fitar da wushiriya ba ta da wushiriya ko ba da wushiriya sai a je a ce za a buɗe haƙura a fitar da wushiriya duk waɗannan abubuwa ainihin haramun ne a cikin addinin musulunci Allah ya shiryar da mu yace ka duba littafin al-madkhal na ibn al-hajji mujalladi na uku shafi na 277 al-20 bid'a ta 20 ifa'u ba'dihim lihiyatahu huznan ala al-mayyit wani aka yi mishi mutuwa sai ya bar gemu ya cika dam saboda bakin cikin wannan mutuwa da aka yi mishi bayan da aka gama wannan bakin ciki kuma sai ya koma ya ci gaba da aske gemun shi to wannan haramun ne aske gemu dai a takaicen takaitawa a cikin addinin musulunci haramun ne to kuma sai ya zama shi yana askewa ana nan ana nan yanzu an yi mishi mutuwa sai ya bari ya zama wali ya zama shehi ya zama wane ne ga carbi ga nadi komai da salati yana yi ana gama bakin ciki kuma sai da sai kanka rage min shi to wannan bid'a ne yace ka unzur al mas'alati as-thaniya wal 20 faqrat waw yace ka duba faqrat waw ka duba mas'ala ta 22 a karkashin gaba ta wawun al al bid'atu al hadiya wal 20 bid'a ta ainihin 20 da daya qalbu tanafisi والسجايد وتغطية وتغطية المرايا والسريات yace jujjuya kilishi kilishi wato shimfiɗa shimfiɗu sai abu in aka yi ce an yi mutuwa a gida kaza to shimfiɗa madadin a sa ta wurin kyan wai sai a juya wurin kyan ya zama a ƙasa wa sajayid da ainihin sajayid shine dadduma da carpet duk sai a jujjuya su su kalli ƙasa wa taghtiyatul maraya duk inda laima take ainihin a wannan gida to sai abu sai a lullube ta wasariyat da kuma duk inda turbaya take sai abu duk gidan a lullube ƙasa ce da laima da ke wurin darduman gidan duk a kifa su tabarmin gidan duk a kifa su haka to yin haka bid'a ne asaniya wal 20 bid'a ta 22 tarkul intifa'i bima kana min al-ma'i fil baiti kin yin amfani da ruwan da ke gidan da aka yi mutuwa fi zirin aw ghairihi wadanda ruwan da ke cikin randa ko wanda ke cikin tulu ko wani abu daban waya rauna annahu najisun wai sai mutane suke ganin wannan ruwa wai najasa ne wa yu'alliluna zalika sai suke cewa dalili akan haka bi anna ruhal mayyit wai ran mamaci din da ya mutu a lokacin da ran ya fito idza tala'at ghatafat fihi lokacin da ran ya fito daga jikin mamacin sai da ya fada cikin duk randar da ke gidan duk tulun da ke gidan duk jarkar da ke gidan don haka duk ruwan da ke gidan ya zama najasa kenan to wai bai halatta ai amfani da shi ba haka suke cewa malam yace bid'a ne wannan ka duba littafin madkhal mu ma nan akwai bidiyoyin da muka sha ji da kunnan mu cewa wai ruwan da ke gida ba za a amfani da shi ba amma mu namu bid'ar ta mu bid'ar cewa ake wai saboda shi mamacin yanka shi ake yi saboda haka duk ruwan gidan akwai jini a cikin shi wai amma ba za ku iya ganin jinin ba to wannan ma bid'a ce ƙarya ce Allah ya shiryar da mu الثالثة والعشرون بدعة عشرين uku idza atasa ahaduhum ala ta'ami yaquluna lahu in aka je aka taru a gidan mutuwa sai aka zauna ana cin abinci ana cikin cin abinci sai wani atishawa sai ka ji mutane sun ce da shi kallim fulanan aw fulanatan mimman yuhibbu min al-ahya'i ka dubi wane ko wance waɗanda yake shi wannan mamaci yana son su ko yana son ta ko yana son shi ka kira wannan mutum da sunan bismihi da sunan shi mamacin kamar sunan mamacin Ahmad to aka yi mutuwa kuna zaune ana cin abinci a wurin mutuwar Ahmad sai kai atishawa sai ai sauri a ce maka to ka kirayi sunan shi mamacin Ahmad amma ka kira wani masoyin shi da ke wurin a ce ga Idris a zaune to Idris din ka ce sannu Ahmad ko ka ce ya kai Ahmad ka kira shi wannan masoyin mamacin da ke wurin da sunan mamacin wa yu'alliluna zalika li alla yalhaqa bil mayyit wai sai a ce wai in kai da kai atishawan nan ba kai haka ba to kai ma zaka bi wannan mamacin kai ma zaka mutu to kaga wannan ƙarya ne bid'a ce minhu yace ka duba littafin madkhal shi ma haka zaka ta gani mutane su ne wa Allah ƙarya Allah baya son abin da baka ji ba baka gani baka kirkira ka faɗa الرابعة والعشرون بدعة عشرين دا هدو ترك أكل الملوخية barin cin abubuwan da suke ganyayyaki ne ake dafa su almulukhiyya kamar rama da dinkin da zogala su ne almulukhiyya to wayan aka yi mutuwa sai mutane suke wai bai halatta a ci ba wasamak da kifi muddata huznihim ala mayyitihim tsawon wannan kwanaki da suke bakin cikin an yi musu mutuwa wai haram ne a ci rama haram ne a ci waɗannan abubuwa da kifi duk haramu ne minhu yace ka duba littafin madkhal mujalladi na uku shafi na 281 الخامسة والعشرون بدعة عشرين بيار ترك أكل اللحوم barin cin nama saboda bakin cikin mutuwa wal mi'laq da kuma al mi'laq mi'laq shine abubuwan da suke ana soya su da siga ko kuma a soya su a zuba musu siga kamar kwakumeti kamar alkaki da makamantan haka to wai sai a ce an yi muku mutuwa haram ne ku ci kwakumeti haram ne ku ci alkaki haramun ne ku ci nama al mushwiya waɗanda aka soya su wal kibba da kuma kibba abinda ake nufi da kibba alkama ce ake samun garinta a daka ta a soya ta da nama to ita ce kibba amma a nan wajen bugu inji ya sa al kubba to ba haka shi albani yake nufi ba kubba mazari kenan mazari wannan wanda yake da zare a jikin shi mazari da mata suke kaɗi shine kubba to kaga ba kubba yake nufi ba don ai ba a cin mazari ko yawa abin da yake nufi alkibba kasara ce a karkashin wannan kafin Allah ya shiryar da mu asadisa asadisa wal 20 bid'a ta 26 qaulul mutasawwifa magana da yan dariƙa suke cewa man baka ala halikin wanda diyewa wani mamaci kuka kharaja an tariki ahlil ma'arifa to ma'arif to shi ya fita daga hanya waɗanda suka san Allah wai duk wanda ya kukan mutuwa to ya fita daga cikin mutanen da suka san Allah to yace wannan magana bid'a ce ka duba littafin talbisu iblis ibn al-jawzi littafin talbisu iblis na ibn al-jawzi a shafi na 340 zuwa shafi na 342 unzur al-ahadith fil mas'alati samina ashar yace ka duba hadisan da suka zo a karkashin mas'ala ta 18 wato kukan mutuwa jama'a na ihu an shiga uku an lalace wannan bid'a ne haramun ne a cikin addinin musulunci amma kukan mutuwa wanda yake hawaye ne zai rinka zuba to wannan shari'ar musulunci ta nuna babu laifi akan haka har ma annabi sallallahu alaihi wasallama da aka ga yana wannan kuka a lokacin da aka wannan jikan ya umamatu take gargarar mutuwa sai aka ga hawaye na zuba sai wani sahabi abdurrahman ya ce ya manzo Allah me kenan kai kace kukan mutuwa ba kyau kuma ya kake yi yace a'a wannan rahama ce wannan tausayi ne to wannan ya bambance mana ashe in zuba hawaye ne babu laifi wannan hawaye ko da ya kai ƙasa sabanin yadda wasu ke cewa wai in dai hawayen ya kai ƙasa to za a yi wa mamaci azaba a'a wannan ƙarya ne ko hawayen ya kai ƙasa abin da ke jawo wa mamaci azaba daga cikin kukan mutuwa shine kukan da za a rinka ihu kuma ya zama wannan kukan shi yayi wasiya a yi mishi ko kuma ya san ƴan uwan shi suna irin wannan al'ada ta kukan mutuwa bai hana su ba to idan ya mutu za a yi mishi azaba mun karanto hadisai akan haka wannan azaba za a fara mishi ita tun daga kabari har ranar kiyama haka muka karanta hadisai akan haka dan haka sayyidina Umar ya faɗi ya suma sai ainihin ya ji suhaib wani sahabi ya fashe da kuka yana kuka wayo mun shiga uku mun lalace kaza kaza kaza kaza sai na umar na farfadowa ya ce to ba ni baka ba ruwa na da kai kaga shi fa aka yi kukan mutuwa yalla bai ne ya mutu fa kai kukan mutuwa amma a'a sai ce ba ni baka saboda me saboda sabawa Allah ne sai na umar haka yake in dai sabawa Allah ne ba zai yadda ba da ya naɗa ma'aikata da gwamnoni da sauransu sai ya aika musu da wasiƙa ya ce aikin gwamnati da na ɗauke ku nake biyan ku albashi ni ba shi ya dame ni ba amma sallah akan lokaci ita tafi damuna yanzu dan Allah duk duk shugabannin ma'aikatun gwamnati na ƙasar nan a ce su saki doka irin haka wallahi sai kaga ane musu aiki tsakani da Allah domin in ya zama ba fa ka ganin Allah amma ka kula da aikin da ya saka ina kuma wanda yake ya nada wakili akan ka kullun sai ka sa hannu ba za ka yi aikin nan daidai wa daidai ba duk mutumin da ya kiyaye dokar Allah to kuma zai kiyaye ta tsakanin shi da wani da wani saboda haka sayyidina Umar ya rubuta musu wasiƙa Imam Malik ya rawaito wannan asari a cikin Muwatta ya ce ku kula da sallah sallah ta fi min muhimmanci fiye da aikin da na dauke ku nake baku albashi da ku suka kula da sallah sai ya zama sun kula da aikin Umar to amma yanzu mafi yawancin shugabannin ma'aikatu na ƙasar nan su kansu ba sa sakowa ana sallah da su yanzu a ce wani shine shugaban ƙasa wani shine sakatare wani shine gwamna lokacin sallah na yi a ga ya zo ya yi alwala ya kabbarta shi ya fara kafa sahuna farko wani masinja ne zai jinkiri wanda kuke wa aikin gaba ɗaya shi ma ya aje aikin ya taho sallah to amma akwai wanda za a naɗa shi shugaban ƙasa ko gwamna ko sakatare ko ciyaman ko har ya fita ba a taɓa ganin shi ya sallah ba to wani wulaƙanci ya wuce wannan sallah ɗin nan jama'a da kuka ganta tana da muhimmanci qur'ani ya ce wa mur ahlaka bis salati ka umarci iyalanka da sallah wastabir alaiha kuma kai ma ka daure akanta ita sallah ɗin annabi Ismail Allah ya ce wa kana ya amuru ahlahu bis salati waz zakati ya kasance yana umarcin umarnin iyalin shi da tsaida sallah da bayar da zakka me ya faru a ƙarshe ne Allah ya ce wa kana inda rabbih mardiya sai ya samu yarda a wurin Allah to yanzu shugaban ku bai damu da sallah ba kuma musulmi ne sai ranar juma'a dan ya zo ya nuna muku yana da riga mai aiki mai mai aiki tara mai aska tara yana da sabuwar shadda yana da sabon yadi da ya siyo daga ingila daga faransa ranar sallah zai taho zai taho ya nuna muku ya siyo darduma a wurin umara ko wurin aikin hajji da darduma mai mita darduma mai kaza zai je idi zai je juma'a amma sallah salawatil khamsi fa ba shi ba ta kuma annabi ya ce waɗannan salloli guda biyar da kuka gani kamar mutum ne ya zama a kofar gidan shi akwai kogi kullum zai fito ya fada so biyar ya yi wanka annabi ya ce zai saura akwai dauda a jikin shi to haka waɗannan sallolin biyar suke to amma mutum ya ƙi yin sallah azhar akan lokaci la'asar akan lokaci magariba ya ƙi akan lokaci isha akan lokaci sai ya tashi aiki wajen sha biyu na dare ko karfe ɗaya sannan ya je yana haɗa waɗannan salloli ƙarya yake fa Allah baya son waɗannan sallolin nashi gwamma ma ya daina wannan fatawa da malamai suka bayar cewa ayin ka bar sallah da ganga in karama ta tayi billahi la ilaha illa huwa kuskure ce sallah da gangan ka batta wallahi sai dai kayi abin da yafi ita sallah din shine tuba kuma tuba taubatan nasuha tuba irin na fitar magana tuban da ba za ka sake komawa ba in ka bar sallah azhar lokacin ta ya shiga da gangan kiri da muzu ka kiyinta sai da lokacin ta ya fita larurinta muktarinta da larurinta sai da rana ta faɗi ko kayi wannan sallah sallar ba ba sai dai kai istighfari a yafe maka wannan ainihin laifi da kai kai ta sadaka kuma dan ta cike maka wannan gurbin da kai asara wannan ita ce sahihiyar magana cikin zantuttukan malamai amma wasu malamai sun ce a'a za ka rama laifin na nan sallah ta yi waɗannan malaman fa in aka tsaya aka yi nazari da kyau su suka ɗaura gindin ka kai sallah akan lokaci amma ko kayi ba za a karɓa ba ba wannan fatawa ce ta ɗaura gindin karkai ba saboda ƙarshe waɗannan malaman sai suka ce domin duk mutumin da ya bar sallah har lokaci ya wuce to ba shi da wani sakamako a wurin Allah sai wuta fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u ash-shahawati fasawfa yalqawna ghayya haka Allah yace annabawa suka zo suka yi wa'azi suka yi shiryawa sai aka samu ƴan banza suka biyo bayan su suka wulakantar da sallah suka ainihin wulakantar da suka bi son zuciya Allah madaukakin sarki ya ce za su shiga wuta ne sai Allah ya ce illa man taba sai dai wanda ya tuba ya aiki na gari to duk mutumin da ya ƙi yin sallah akan lokaci to shine fawailul lil musallina allazina hum an salatihim sahuna amma mutum ya ƙi yin sallah akan lokaci sai ƙarshen dare ka ji yana iƙama yayi yayi iƙama yayi sai dai inda uzuri jama'a an fahimta sai inda uzuri amma babu uzuri ka ƙi yin sallah haka siddan wai saboda kana aikin gwamnati ana cewa lokacin sallah yayi ka bar aikin gwamnati ka bar gona ka bar rumfa ka bar ko menene kake ka tsaya ka yi wa wanda ya halicce ka saboda ya halicce ka ne saboda kai wannan sallah ba dan kai wannan aikin gwamnatin ba wannan aikin gwamnatin da wannan gona da wannan sana'a an sa maka su ne dan su taimake ka ka ji daɗin rayuwa ka yi sallah din akan lokaci sai kuma ya zama su sun hana ka yin sallah akan lokaci sun zama maka halaka kenan rijalul latil hihim tijaratun wala bai'un an zikrillahi Allah ya bi mutane na gari yace wasu bayan Allah ne na gari wanda yake kasuwanci da harkar ciniki ba ta hana su ainihin yin sallah akan lokaci to shi yasa ya kamata mutane su lura da wannan Allah kiyaye idan haka kukan mutuwa dai kun ji matsayin shi jama'a babu kyau in ka san garin ku ana yi ko ango ku ana yi ko dangin ka ne sai ka ce to jama'a duk wanda ya mun kukan mutuwa ban yadda ba haka Abu Musa al-Ash'ari ya faɗi ya suma sai wata kanwashi ta miƙe wayyo mun shiga uku mun lalace ga wuya mutu mun haƙura baba ya mutu mun haƙura ko ta tudu mun duk dai ta lissafawa to yanzu kuma wannan shi kadai ya rage yake dauke da mu kuma shi ma ya rasu wayyo mun shiga uku mun kade mun yi asara sai ya farfado sai ya ganta da hawa yace ke ce kike kukan mutuwa tace yace to bani baki yace wallahi kina tsaye kina kuka a kaina duk abin da kika faɗi ana ce mini kai ma haka in kika ce kin shiga uku kin lalace ina kwance sai a ce kai ma haka yanzu da mutuwa ne haka zaki ja min jafa'i yace to bani baki mun karanta anan yana nan cikin wannan littafin ai to wallahi ba kyau kukan mutuwa duk yadda kai sai ka shaƙe dan hawaye ya dan rinka zuba kana dan sharbe haka dai a wuce Allah ya kiyaye asabi'a wal 20 bid'a ta 27 tarku siyabil mayyit biduni ghaslin ila al-yawm thalith barin tufafin mamaci ba tare da an wanke ba har zuwa rana ta uku ma'ana tufafin mamaci da ya mutu ya bari suna da dauda ko da wani jini a jiki ko wani ruwan kurji ko makamantan haka sai wai a basu a ki wanke su har sai zuwa rana ta uku bi za'ami anna zalika yaruddu anhu azab al-qabri waye masu yin haka suka ce barin wannan tufafi nashi da dauda ba a wanke ba to wannan zai tunkuɗe mishi azabar kabari to shin ku kuna da tabbas akan cewa shi din nan ane mishi azabar kabari ne kamar masu yi wa iyayensu fidda'u ne fidda'u din nan bid'a ce bid'a mummunar bid'a jama'a mahaifinka ya rasu wai ka tara malamai ka ce a sauke mishi qur'ani a mishi fidda'u ina ma'anar fidda'u din nan wai yana cikin wuta ne kai kana fanso shi ne ma'anar fidda'u kenan daga fidiya shehu usman dan fodiyo a cikin ihya usuna yace waye sanace ka cewa babanka na wuta balle ka fanso shi kuma kai din nan yanzu ka isa ka fanshe shi daga wuta in yana wuta ba kyau in babanka ya mutu yi mishi addu'a yi mishi sadaka gina makaranta ka mai da ita sadaka gare shi gina masallaci ka mai da shi sadaka gare shi amma ka ce za ka tara malamai za su sauke mishi qur'ani za a yi fidda'u ma'ana yana wuta kenan za a fanso shi wayi sanashe ka cewa yana wuta kai wa Allah ƙarya ke to in yana wutan kuma kai za ka iya fansa shi ku karanta ihya sunna mana wa ihmadul bid'a shehu usman yayi fada da bid'a kasar nan amma mamakin Allah kuma babu wanda ake wa bid'a kamar shehu usman kuma ka je kabarin shi ka gani ka koma ka ji akidojin mutane game da shehu usman tuntube in suka yi sai shehu da bello ba ni dan rawanin shehu duk wannan shirkiyatu ne fil lafzi shirka ne a cikin magana ba kyau bai halatta ba Allah ce waye ku ji tsoron Allah allazi tasaaluna bihi wanda kuke gama junan ku da shi duk wanda zaka roƙa wani ba ni dan Allah in ya hana ka sai kai shiru duk wanda aka hada shi da Allah bai bayar ba duk abin da aka hada shi da shi kuma ya zama shirme kenan ala kullu shay'in ma khalallahu batilu mawaki yake duk wani abu in ba Allah ba ai banza ne ai barna ne manzo Allah ya ce babu wani mawaki da ya taba magana ne daɗi kamar wannan mawaki sai da manzo Allah ya yabe shi wannan mawakin mawaki ne a jahiliya amma manzo Allah ya ce kalma mafi daɗi da mawaki ya faɗa a duniyan nan to ita ce kalmar da labidu ya faɗa ya ce ala kullu shay'in ma khalallahu batilu duk abin da ba Allah ba to aikin banza ne duk mutumin da aka ce wani bani dan Allah yaki sai da aka ce mishi dan rawanin shehu ka bani sannan ya bayar shirka ta shigo ciki kenan Allah kiyaye to yace wannan magana ka duba littafin al-madkhal mujalladi na uku shafi na 276 as-samina wal 20 bid'ata 28 qawlu ba'dihim magana da wasu ke cewa inna man mata yawmal juma'a aw lailatal juma'a wanda ya mutu ranar juma'a ko daren juma'a ya kunu lahu azabul qabri sa'atan wahida to za a yi mai azaba a kabari tsawon sa'a ɗaya ɗan lokaci kaɗan haka to hadisi da ya zo kyakkyawan hadisi mun karanto shi a baya cikin sunan tirmidhi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya mutu ranar juma'a ko kuma daren juma'a to wannan mutum an kubutar da shi daga azaba kabari abin da ake nufi da ranar juma'a ita ce ranar da aka waye gari ran da za a hau sallar juma'a to ita ce ranar juma'a to daren da ke kafin wannan ranar to shi ake kira daren juma'a idan har yau aka yi sallar juma'a rana ta faɗi to an fita daga daren juma'a da ranar juma'a yanzu an shiga daren asabar kenan jama'a mun fahimci wannan da kyau to annabi ya ce mutumin da ya mutu ranar juma'a ko daren juma'a to ya kubuta daga azabar kabari su kuma suka ce a'a za a yi mishi azabar kabari din gwargwadon sa'a guda to da su da manzon Allah waye ko wani garanti manzon Allah ke da garanti su sun ƙara ba su da dalili summa yanqati'u anhu al-azab wai sa'annan sai a yanke mishi azabar wala ya udu ila yawmil qiyama har zuwa tashin kiyama kuma wai wannan azaba ba za ta dawo ba to wannan cewa da suka yi za a yi mishi azaba ta sa'a guda sun yi ƙarya hakahu shaykhu aliyun al-qari fi sharh al-fiqh al-akbar al-shaykh aliyun al-qari shi ya kawo wannan magana a cikin sharhin littafin al-fiqh al-akbar littafin al-fiqh al-akbar aqidoji ne da zantuttuka game da aqida aka tara na imamu abu hanifa to shine al-shaykh aliyun al-qari wani babban malami ba hanafi sai sharhin wannan littafi to da yazo sharhin ne ya bada labarin wannan magana yace wasu sun faɗi haka waraddahu sai tun kuɗa wannan magana yace ba daidai bace wanzur alhadith tahta alfaqrati salisa yace ka duba hadisin da yazo a karkashin gaba ta uku min almas'alati alkhamisa wal 20 a karkashin mas'ala ta 25 shine hadisin da muke ishara gare shi ko Allah ya shiryar da mu hatta sai awal 20 bid'a ta 29 qawlu akhar magana da wani yace wai almu'minu al'asi yanqati'u anhu al'azabu azabul yanqati'u anhu azabul qabr yawm aljuma'a wa lailatal juma'a mumini mai saban Allah to wai za a yanke mishi azaba idan ranar juma'a ta yi ko kuma daren juma'a yi ma'ana ya mutu wata rana daban yana saban Allah to sai a ta mishi azaba daren juma'a na yi to sai a yanke ko kuma ranar juma'a sai a yanke wala ya udu ila yawmil qiyama wai har ranar kiyama azaba ba za ta sake dawowa ba to wannan maganar ma bid'a ce domin babu tabbas akan ta an faɗa ne kawai akan ƙarya gashi a ƙasa ita ma yace na qalahu shaykhu aliyun al-qari ita ma wannan malami aliyun al-qari ya kawo ta في شرح الفقه الأكبر أتكون وانت اللي في شرح الفقه الأكبر شافي نتف إن دقيقة ورده يتي وانا مغانا بعديدي بتي بقوله يتي إنه باطل يتي وانا مغانا البنزاتي وأوضح منه في البطلان مال محمد ناصر الدين الألباني يتي مغانا دا تفي قوة لالا تيوا في يدا واتشم ما القول الآخر قيا مغانا دواني يتي وإن عذاب القبر يرفع عن الكافر يوم الجمعة أنا أوكي وكافري عذاب القبر رانا الجمعة wa shahara ramadan haka nan da watan azumi wai in watan azumi ya duk kafiri sai a dauke mai azaba kabari bi hurmatin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda daraja annabi hakahu shekhu aidan har wa yau ashekh aliyu na ya kawo wannan magana warar da sai tun kuɗe ta yace ƙarya ce haka ne kuma magana ƙarya ce ba daidai bane babu wani kafiri da ake sauƙaƙa mishi azabar kabari ko ƙwaya ɗaya ban da abu talib da manzo Allah ya ce ya gan shi a tsakiyar wuta Allah ya bashi izinin ya cece shi ya dawo da shi gefen wuta aka sa mishi takalma na wuta suna tafarfasa kwanyen shi saboda zafi shi kadai ne ya samu rahusa bayan haka azaba ta kabari kullum azaban sa'ada kullum azaba ce tana hawan junanta ta yau in aka yi mishi to sai ji cewa ashe jiya ma ba a yi ba haka za a yi ta mishi ta الثلاثون بدئة تلاتين الإعلان عن وفاة الميت من أعلى المنائر shelar mutuwa akan ainihin manara manara ita ce wannan gini da ake a zamanin da ana yin ta ne domin a hau a can sama a kira sallah zaka ganta ana yin ta a can sama masallaci don haka malamai suka ce yanzu yin ta a masallaci bid'a ne domin ana yin ta ne dama domin a hau can sama a ji a kira sallah to tunda yanzu Allah ya kawo loud speakers da sauransu sai a ainihin makala inda za a sa loud speaker kawai amma ita wannan manara da ba ana yin ta bane don yi wa masallaci ado sai a ainihin yi ta sai a yi tsani a cikin ta sai a hau sama ana kiran sallah haka ake a zamanin da to yanzu da ya zama an wadatu daga wannan to yin ta bid'a ne to bid'ar kuma da tafi yin manarar bid'a shine in an yi ta kuma sai a yi mata hoton farin wata a sama ko kuma tauraro kuma Allah yana cewa la tasjudu lishamsi wala lil qamari kar ku yi wa ainihin rana ko wata sujuda wasjudu lillahi allazi khalaqahunna ku yi wa Allah sujuda wanda shi ya halicce su in kuntum iyyahu ta'buduna in dai Allah kuke bautawa mun san cewa eh da kuka yi rana da wata a sama manara ku ba su kuke bautawa ba to amma shin kun kamantu da masu bauta da su ko ba ku kamantu da su ba kun kamantu domin haka ne ma aka hana ka yin sallar nafila lokacin da rana ta taho za ta fito da sa'an da rana ta tafi za ta faɗi saboda daidai lokacin nan masu bauta mata suke mata sujuda to kar da kai kuma kai mata sujuda a lokacin ya zama ka saje da kai da su sai aka ce kai karka yi a lokacin to sai ya zama ku kuma kun yi wannan rana da wata a saman masallacin ku kuma kullum kuna sujuda kuma kun yi kamanceceniya da su kenan don haka babu kyau in kuna da wannan rana da wata a saman masallacin ku ku cire su babu kyau Allah ya shiryar da mu to wai sai a hau saman wannan manara ana shelar mutuwa eh jama'awa na ya rasu eh jama'awa to wannan shelatu bid'a ce sanar da mutuwa a yayin da wane ya mutu a zo a gaya wa jama'a babu laifi akan haka jama'a wane ya rasu ana neman da a zo a yi mishi ainihin sallar gawa sannan kuma sai ka ce kuma ku ce Allah ya ji kanshi su kuma sai su ce Allah ya ji kanshi abinda sunna ta ce kenan a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda imam al-bukhari da sauran malamai suka ruwaito da ya zo faɗar rasuwar su ainihin waɗannan kwamandojin yaƙi nashi waɗanda suka tafi yaƙi ƙasar italy ya ce jama'a an kashe wane ku ce Allah ya ji kanshi suka ce Allah ya ji kanshi wani ma an kashe shi ku ce Allah ya ji kanshi har ya lissafa su wannan hadisi malamin nan ya kawo shi anan cikin littafin shi ahkamul jana'iz don haka sai malamai suka ce bid'a ne yaɗa shelar mutuwa a gidajen rediyo da jaridu da sauran lasifikoki da kofofin masallaci da kan mana'ir amma sanar da mutuwa a lokacin da aka yi ta domin a taho yin sallah to wannan kuma sunna ce kun ga da bambanci kenan to irin wannan obituaries da ake sawa a jikin jaridu da sauransu to ba kyau ko kuma wani ya cika shekara guda da sauransu to duk babu kyau amma abin da yake daidai to shine a lokacin da ya mutu babu laifi ai sanarwar yanzu za a yi mishi sallah to amma sai ka ji gidajen rediyo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wasu ma ko ayar ba su iya ja ba Allah kiyaye yace to ka duba mujalladi na uku shafi na 245 zuwa 246 min al-madkhal na littafin madkhal wa raji'il mas'alati thaniya wal 20 faqrat zai yace kuma ka koma ka karanta faqara gaba ta 20 da mas'ala ta 22 a karkashin gaba ta zayun الحادية والثلاثون مسألة تلاتين دا قولهم عند إخبار أحدهم بالوفاة maganar da wasu masu sanar da mutuwa suke in suka zo sanar da mutuwa jama'a wane ya mutu sai kuma su ce alfatihatu ala ruhi fulani a ja fatiha kafa ɗaya akan ran wani an zo faɗar sanar da mutuwan ne wai kuma sai a ce a yi mishi fatiha to yace wannan bid'a ne unzur al mas'alati rabi'a wal 20 ka karanta mas'ala ta 24 mun mutu ta a baya kun ga abin da aka ce wa mutane su yi ba shi suke ba abin da ba a ce su yi ba kuma shi suke yi wannan shine asalin zalunci kenan Allah ya shiryar da mu to waɗannan ainihin bidiyo'i dangane da al'amuran da suka shafi bayan rasuwa sun ƙare kar ka manta wannan littafi a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani haka yake duk littafin da zai daga cikin littafan shi sai kaga yana biyo maka matsala ɗaya bayan ɗaya ne kamar sallah da ya zo sai ya kawo maka fuskanta alƙibla sannan ya kawo maka kabbara harama ya kawo maka addu'ar du'a'ul istiftahi sannan ta'awuzi sannan karatun fatiha sannan karatun sura sannan ruku'u dagowa daga ruku'u bayan addu'o'in ruku'u sannan addu'o'in da ake bayan dagowa daga ruku'u kaga yana bi maka sallah gaba gaba kenan to haka wannan mutuwa ma sai fara maka in ka kamu da rashin lafiya tun farko me ya kamata ka yi sa'annan sai kaza sa'annan sai kaza to da yazo kuma wajen magana akan bidiyo'in to haka su ma ya karkasafta ainihin waɗannan bidiyo'i din gwargwadon yadda ainihin ya kasafta littafin haka kamar yadda ake cewa tauhidi ya kasu kashi uku to shirka ma ta kasu kashi uku ta shiga cikin wadda wannan tauhidi ya kasu ma'ana tauhidi ya kasu kashi uku duk sa'an da aka ce tauhidi ya kasu kashi uku sai mutane su ce ai ma yanzu an zo an ce Allah uku ne ha ƙarya kuka yi kun sa son zuciya ba haka aka faɗa ba babu wanda ya ce Allah uku ne sai Kirista amma musulmi na gaske to aqida a wurin shi shine Allah mun fahimci wannan da kyau jama'a tauhidi ya kasu kashi uku me ake nufi kullum kai musulmi kana cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu babu abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai bai da abokin tarayya to me ake nufi da shi kadai bai da abokin tarayya ana nufin shi kadai bai da abokin tarayya a wajeje uku Allah bai da abokin tarayya a wajen ayyukan da ya sa ka kai ka yi mishi duk aikin da Allah yake ka yi mishi to kar ka hada shi da wani wannan shi ake kira tauhidul uluhiyya duk sallah azumi zakka la ilaha illallah da duk zikirin da zaka yi Allah kadai kake nufi tun daga zuci har gaɓoɓinka babu shirka ba riya ba sum'a a ciki to wannan shi ake kira tauhidul ibada tauhidul uluhiyya ka tabbatar da ayyukanka kai da kake wa Allah to Allah ɗin kaɗai kake wa kada a yi maka haihuwa ka yanka rago tsakaninka da Allah kuma gobe bukata ta kama ka ka yanka wa ainihin aljanu rago to ka yi shirka a cikin ibada domin wannan rago da ka yanka wa ɗanka to ibada ne Allah kaɗai ka nufa to yau kuma sai ka sake siyan wani rago kuma ka yanka wa aljanu ko ka yanka wa dodo to wannan kuma ainihin shirka ta shigo ciki to ka zama mushriki jama'a mun fahimci wannan to haka kuma ka ɗayanta Allah shi kaɗai bai da abokin tarayya a wajen ayyukan Allah duk aikin da Allah ne ya yi to ka tabbatar da cewa Allah shi kaɗai ya babu haɗin gwiwa babu taimakon kowa a ciki wannan shi ake kira tauhidin rububiyya Allah ya halitta Allah ya sama ya ƙasa Allah ya ruwa Allah yake azurtawa Allah ke bada da Allah ke bada ilimi ke bada sarauta duk wanda kaga ya samu irin wannan ka ɗauka Allah kaɗai ya bashi babu haɗin bakin wani boka wani ɗan tsubbu wani ɗan bori wani wanda yake tsafe-tsafe ka tabbatar cewa Allah kaɗai ne ya bashi da zarar ka ce ai wane da kuka ga kaza ai ba wani abin nan bane ai aljanu ne suka yi mishi wannan arzikin shikenan ka zama mushriki aljani baya yin arziki aljani baya yin wani abu Allah ne yake yin arziki sai dai a ce wani sanadi ya bi ya bi ta sanadin aljanu ne ta haka ya samu kuɗi amma Allah ne ya azarta shi dan in ba haka ba duk aljanun duniya in za su tattaro kuɗi su kawo mishi in Allah ya nufin sai ya tabbata matsiyaci sai ya tabbata matsiyaci saboda hadisin ibn abbas wanda annabi yake cewa da al'umma za su haɗu gaba ɗaya akan su amfane ka ba za su amfana da kai da komai ba sai abin da Allah ya kaddara maka dan haka ko da ya je an yi mai tsafi ne hanyar aljanu ne to sai a ce sababin hanyar da ya bi kenan amma Allah ya azurta shi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko babu wanda ke azurtawa sai Allah babu wanda yake kashewa sai Allah ba wanda ke rayawa sai Allah jama'a mun fahimci wannan da kyau wannan kenan sa'an nan ka ɗayaita Allah a wajen sunayen shi Allah yana da sunaye kyawawa to ka tabbatar da cewa Allah ne kaɗai yake da irin waɗannan sunayen babu wanda yake da sunaye irin waɗannan babu wanda yake da kwatankwacin su babu wanda yake da sunaye ma'anarsu kar kai irin ta yadda mushrikan larabawa na makka da sauransu suka yi Allah sunan shi al-ilahu suka samu gunkanyarsa suka sa mata allatu Allah sunan shi al-aziz suka dubi gunkanyarsa suka sa mata al-uzza Allah sunan shi al-mannan mai baiwa suka dubi gunkanyarsa suka sa mata ainihin wato al-manatu to wannan abin shirka kenan a wajen sunayen Allah ko da ka ji an ce sunan Allah al-aziz kuma ka ji qur'ani ya kira wani sarki na ƙasar masar ya ce qalat imra'atil azizi al-aziz anan ba Allah ba sunan Allah bane sunan wani sarki ne al-aziz to ka ɗauka izzar da ke tare da Allah ba irin ta ce tare da wancan azizu masar ba saboda Allah a cikin alqur'ani ya ce laisa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir babu abin da yake kamar Allah kuma Allah mai ji ne Allah mai basira ne sannan Allah ya ce fala tadribu lillahi al-amsal kar ku ce Allah iri kaza ne halitta Allah iri kaza ce idan Allah iri kaza ne murya Allah iri kaza ce arzurta Allah kaza a'a Allah ba shi da wani abu da zaka kwatanta shi a duniyar nan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to yadda ka ji tauhidin nan ya kasu haka to kuma haka tauhidi ya shigo haka shirka ta shiga cikin tauhidul uluhiyya kana yi wa aljani yanka shikenan ka lalata tauhidin ka na uluhiyya wahdahu la sharika lahunka da kake faɗi ka rugurguza ta kana cewa ai wane arzikin shi ai ba wani bane ba aljanu ne kawai suka mishi arziki aljanu ne suka azurta shi shikenan tauhidin ka na rububiyya ya lalace wato baka yadda Allah ne yake ba jama'a mun fahimci wannan kana cewa ai sunan nan da wannan Allah yake da shi ai dan an gaya wani ma duk ɗaya ne duk iri ɗaya ne wani ma ya cancanci a ce mishi kaza ai wannan ma da ka gani Allah ne kamar irin yadda aka samu wasu daga cikin dariƙa suke da aqida ta wahdatul wujud ko wahdatul mawjud cewa komai Allah ne daga cikin masu wannan aqida har da Shehu Tijani yana cikin Jawahirul Ma'ani cewa komai Allah ne har ma Shehu Tijani yake cewa da ku kuka fada ku kuma baku leko ba kamar rigar ka ce kai ado ka kafa hulaka a gaban goshi kana tafiya baya ashe wani ya yarfa maka kashi kana nan hulaka a gaban goshi kana rangwada da, da gilashi tabarau a idanka akaramakallahu wannan lafiya wannan riga sai ka ce a'a rashin kunya za ka yi mini gyara ya maka annabi ya ce almu'minu mira'atul mu'min mumini madubi ne ga mumini wannan misalin sai ka tasa madubi a ɗakin ka zaka fahimce shi duk sa'an da kake da madubi a ɗakin ka ka fito wanka ka gyara ka gyara sai ka ga in ka kalli madubin nan sai nuna maka a gemun ka nan bai tazu ba gyara sai ka gyara nan wurin eh tasono ya fito cire sai ka cire duk sai madubin nan ya gama nuna maka kuskuren ka daga shi sai kai kaga ya ne maka nasiha kenan kana barin wurin kuma in wani ya zo ya tsaya ba zai ce ɗazu fa malam ya cire ta sono a hancin shi ba ba zai tona maka asiri ba to misalin annabi kenan da ya ce mumini madubi ne ga mumini dan uwan shi zai ga kuskure ya gaya maka dan ka gyara kuma ba zai je gaya wani ba to nasiha ce ake muku shehunan ku ba su karantar da ku karatu ba abubuwa suka yi ta gaya muku da ka na ƙarya mu kuma yanzu kuka tsugauna kuka haife mu Allah cikin rahamar da ya muku sai yasa sai muka fahimci karatu sai zama wannan rahama ta yanyame mu ta yanyame ku sai aka ce wannan abu da kuke ba daidai bane wallahi in kuka ce an zage ku gaba ɗayan jafa'in duniya kun gama yi wa kanku ba ƴaƴan ku kuke sawa boko su je su yi physics da chemistry da biology da psychology da english da arithmetic da mathematics da sauransu ba su je su yi karatu na boko in ya zama likita shekara ka sittin da gwaiwa kana yawo da ita duk cikin muciyan nan kowa ya san ka amma ɗan kaɗan shekara talatin sai ka kwanta ka wargaje gaba ɗayan ka tsirara fitik ya fashe gwaiwan nan ya cire maka ita yi maka rashin kunya kenan ba taimakon ka yi ba saboda Allah jama'a gaskiya da gaskiya ne wannan ba taimakon ka yi ba ba idan ka aka haife shi ba me ya hana ka ce za ka yi mana rashin kunya gwaiwa ta ba tun kafin a haife ka nake da gwaiwa to yanzu ka ce mishi a dattijo wannan sallah da ake ya kamata a gyara a dan dinga zuwa makaranta na kawaidi sai ce tun kafin a haife ka nake musulunci wannan sallar da ka gama ne shehu na kan tudu ma ita yake har ya mutu kai kai ne yanzu ka gane kuskure wallahi shehu ya gangaro ya gangaro wallahi ya gangaro tunda bai iya sallah ba ai wallahi duk sanda aka ce dattijo gyara ka daure ka gyara kai fada da shedan wallahi shedan ne yake neman ka kai asara da a ce shedan ya san in ka karbi nasihan nan shine kai asara sai bari ka karba amma ya san in ka karbi nasihar to ranar kiyama ba zai same ka ba za ku hada a wuta ba dan haka sai ya hana ka karban nasihar amma da ya hana ka karban nasihar ranar alkiyama sai kun taru a wuta sai ya miƙe zai yi hudu ba kenan imamul jahannamiyina kenan limamin yan jahannama wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru haka Allah yace duk yan wuta sun gama shiga na aljanna sun gama shiga sai shaytan ya mike tsaye ce kowa ya lafa inna Allah wa'adakum wa'adan Allah ya muku alƙawari ya ce duk wanda ya bi Allah